صلي ربنا وسلم على من هو للأجر وشفاء حلفوه وخالفوه ولم أعلن لماذا تخالف الخلفاء صلي ربنا وسلم على من هو للأجر وشفاء أسلموهم لأول الحشر يعني أحدهم صادق والإله صلي ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وقروا والخراب قلوبا وبيوتا منهم نهاها الجلاء صلي ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ويوم العذاب إذ ذاقت الأبصار فيه وذلت الآراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وتعدوا إلى النبي هدودا كان فيها عليهم الغدواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء فنحته ومن تحقق قومه فأبيد الأموال والنهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وتعالى في أمد منكر القول ونطق الأناد العوراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ومن يزيده الخلق سوء سفاها من ملة العوجاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وانظر كيف كان عاقبة القوم وما ساق للبذيل بذاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وجد السب فيه ثم ولم يدر إذ الميم في مواضع باء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وكان من في قتله بيديه فهو في سوء به السباء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أو هو النال قرص هيذب الحاد فإليها وما له إنكاه صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء shehu muhammad dusi da allah ya kara masa yarda ya kara masa rahama yake cewa wa ma'annu can baitin karshe ya ce wa ma'annu suka nutsu su yahudu bi kaulil ahzabi da faɗin rundunoni da suka zo ya karman zan allah wato rundunonin tihama da najadu tihama rundunonin Naj- tihama wato shine ƙwarar shawa a ƙarƙashin abu sufiyana kenan can kuma najadu suka to suka tattaro wato ƙabilun najadu waɗanda suke mugayen kafirai mayaka da gaske suka taho a ƙarƙashin wani tubin hisin alfazari da aka san shi ɗin nan to suka taho saboda haka da su ah, su- su- su- suka da yahudu dama suna cikin kamar wannan sulhi na alkawari da manzan Allah to a hazabu sun ga musu ku wannan alkawarin na ku mai amfanin sa yanzu wannan taro ya- ya ya za su yi da shi ai an gama da su kawai saboda haka ku watsan musu da alkawarin ku shigo cikin mu shikenan mu haɗu mu markaɗe su ga baki ɗaya suka to sai sai suka nutsu da wannan zancen wanda dama masu musu zancen wannan rundunin ikiwani yan uwansu ne a cikin kafirci suka ce inna na lakum auliya mu ne majibintan ku mu ne mataimakan ku ba abinda za su yi muku ba abinda za su yi muku ba za mu tafi mu bakku ba sai mun gama da su halafuhum suka kulla amana da su wa halafuhum kuma suka saba musu walam adada ni ban salle maza dan menene alhulafa wa aminan juna ta halafa suka saba wa junansu kuma ba aslamuhum li awwalil hashari tun a farkon fita tun a farkon fita suka yi watsi da su basu taimake su ba a farkon fitar da yahudi daga jaziratul arabi shine banun nadiri su manzon Allah ya fara kora saboda cin amanar su daga daga jaziratul arabi ya kore su zuwa ƙasar sham shine farkon awwalil hashari kenan Ah, lami aduhum sadiqun wato alƙawarin su alkawarin nasu na azabin da suka yi musu bai zama makaskaci ba walil ila'u balantana rantsarantsan da suka yi musu sun musu rantsuwar karya sun musu alkawarin karya an gane da suka zo shi wato abinan su yahudu suna cikin amana tare da manzo Allah cewa ba yaki ba abinan ba komai saboda haka nan ah, suna zo- ana zaune lafiya da su to yanzu gashi an zo za a yaƙi manzo Allah za a yaƙi musulunci saboda haka kuma suna buƙatar haɗin kan 'yan gida kamar yadda ka san yanzu wato yahudawa idan za su yaƙi musulmi sai su je su haɗa kai da gwamnatocin wahabiyawa sai su yaƙi musulmi ko haka suke yi idan suka kwaso makamansu daga amerika makiya Allah da suke cikin rigar musulmi sai su ba su go- masauki su ba su goyon baya to haka su ma a hazabu da suka taho suka nemi masauki wajen yahudu yahudin da suke banu ƙuraizata Na'am.
domin su yaƙi manzo Allah tare da su suka gaya musu mun kafa kuma ku tafi ku bamu da shi ba a'a muna nan tare da ku sai mun ga ba- kaza kaza kaza suka gaya to shine suka nutsu da wannan zancen na rudi to shine yake faɗa a sakanar ru'ubu quluban minhum razani ya tabbata ya girki ya zauna a cikin zukatansu wa sakanal harabu buyutan minhum sannan rusau shi kuma ya zaune gidajensu aka jefa wa zukatansu razani aka jefa wa gidajensu rusau banun nadiri na ahal jala'u wanda kora ya ba da labarin mutuwas- mutuwar wannan gidajen kora fitarwa daga daga kasar kasar banun kasar tasu da kasar madina ya ba da labarin mutuwar gidajen su musulmi shikenan suka gaje sahabban manzo Allah suka gaje duk dukiyoyin banun nadiri shikenan kuma gidajensu suka zama kangwaye shine na ahal jala'u din wato korar korar yahudin daga cikin gidajen ya ba da labarin mutuwar gidajen shine na ayu labarin mutuwa shine na ayu an bayyanta wa bi yawmil ahzabi suka nutsu suka nutsu su yahudu saboda wautarsu suka yi nutsu da ranar tar wato rundunoni da suka zo yaƙar manzan Allah id zagatil absaru a lokacin da idan dina ganne suka karkata fihi a cikin wannan rana wadallatil arawa hankula duk suka bata babu wanda yake cikin yaƙini sai annabi wato ba a taɓa yi wa sahabbai girgiza da razanarwa da tashin hankali yana yau zulzulu zilzalin shadida ko ka gani waka dibtu lil mu'minin zulzulu zilzalin shadida din nan an jarrabu mu'minai masu imanin fa an jarrabe su a wannan rana an girgiza imanin su girgiza mai ƙarfi wanda duk ba cikakken da kakken girkakken mumini arifi ba to ya shiga cikin wato rashin tabbas a wannan ranar ahzabu saboda ga rundunoni an taho da su daga ƙwarin shawa su abu su sun yi shiri mai ƙarfi da dubunnan mayaka ma- na tashin hankali Sa- shi dama wanda ya har hada abin kasan huye bin a haɗa ba ya je gaya masa ya ce wannan bawan Allah kuna kaza da shi kuna kullum yadda har yanzu kun kasa gama da shi to ku taho yanzu na zo na je na kira mutane na je za mu zo a haɗu da mu da ku duk dama ga baki ɗaya kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya gaggaya masa maganganu suka yadda suka kama shiri ya kwashi kuma eh, wato muguwar kafarsa ya tafi na jadu ya je tattaro gadafanawa da da tamimawa da sauran ƙabilun na jadu miyagun kafiran nan ba- banu mudara ya tattaro su suma ya ce su taho ya riga ya gama ƙurasha za su taho a taho a haɗu a zo a markaɗa wannan lamari ga baki ɗaya da ya zama shine ya zama musu matsala ga baki ɗaya su kuma yahudu duk sun haɗu kan abin da da- da- da- za za a zo a haɗa markaɗe madina gaba ɗaya saboda haka ya zo ya ta wurin 'yan uwansa kuma shi daga haibara yake ya ta wurin 'yan uwansa da suke madina su ne banu ƙuraizata Na'am.
ya zo ya samu shugabansu shine wannan kafin asalin ƙurazi ya samu shugabansu ya ce "Ab- kaga abin da nake so da kai na zo maka ne da magana ta maganin damuwarmu gabaki ɗaya na tattaro ƙuraisha suna nan tafa suna kan hanya na tattaro na jadu gabaki ɗinta suna nan tafa suna kan hanya ku ba mu goyon baya a haɗu a markaɗa wannan lamari gabaki ɗaya ya ce kai eh, em, eh, baka zo min da abin kirki ba wannan mutum mun yi alkawari da shi mun yi amana da shi ban taɓa ganin wani abu a gurinsa ba sai cika alkawari da gaskiya La ilaha illallah.
ban taba ganin wani abu na wasa ta da shi ban ban da cika alkawari da gaskiya ban ga komai ba kuma yanzu ku zo ku tsokano mana masifa muna zaune lafiya da shi kaza kaza kaza ai da huyayyu ya ce yanzu dai mu shiga gida mu zauna wato da ya dinga hilatarsa ya dinga hilatarsa ya dinga hilatarsa ya dinga hilatarsa in kuka bar mutumin nan ya zo ya mamaye na zo muku da izzu dahari kaza kaza kaza kaza ya dinga hilatarsa sai da wato ka'abu na sun kuna zai iya iya watsar da ahadinsa tsakaninsa da manzo Allah ya fatali da shi ce kai yan uwa kaza kaza waye da sauransu wannan lamari ya zo karshe wannan ahadi na bai da wani amfani saboda an zo gabar da dole markaɗe su za a yi gabaki ɗaya kaza kaza kaza kaza shi ko manzo Allah tun da ya ji fitowar Quraishu ya ji fitowar Najadu ya ji gangan kwan Yahudawa sun taho ga baki ɗaya sun yi madina wa shawirhum fil amri shi ne aikin annabi shi cikin yaƙi ne yake tangaran amma duk aikin manzan Allah tanazzuli ne sai ya sauka zuwa kan mukamin ku yanda ka san kana mu'amala da yaro zaka sauka kan mukaminsa ko ba haka ba yanda ka san kana hira da mace dole ku shiga zancen su dan kunna su wane ne su gidan yini da sauransu ko ai duk ba harka ka bace amma sai ka to haka manzo Allah duk abin da yake mu'amala da mutane tanazzuli yake yi amma ba wai da mukamin sa yake abin nan an fahimta ai tanazzuli saboda haka aka zo nan ana shawara yaya za a yi ga wannan tashi hankali ga kaza kaza kaza ba a cewa ba komai Allah zai kare mu a'a baka isa ba ai an san da wannan din idan kai haka za a zo a markade ka ehem Kul amantu billahi sun mastaƙim idan ba ka yi aikinka ba ba za ka ga daidai ba alharbu hud'atu haka manzo Allah ya ce shi yaƙi ɗan yaudara ne sai an shirya dabara ko da sufaye suke faɗa ibn arabil hatim ashahul akbar yana faɗa yana cewa wato at-tanwiru fi isqati tadbiri yana nan littafi ne ma da shi wato samun haske na zuciya yana cikin sarayar da dabaru to ba a zahiri ba sarayar da dabarun a zuciyarka ne za ka sarayar da dabarar ya zama na Allah shine majinginarka shine mu'tamadinka amma a zuciyarka amma zahiri dabarun yadda za ka bi kai nasara yawwa halifa karka in ka ce ai ba komai Allah zai komai cikinta muke yanzu ake nema a markaɗe mu saboda haka manzo Allah tashi ya dinga shawara yana harkokin kasashen waje aka tura wakili haibara manzo Allah ya gaya musu su yi hakuri kar su shiga wannan taron abinda ya nemi zai musu hakan nan ya ce zai tura haibarawa yahudu kar su shiga wannan rundunar abinda za a noma bana na madina zai yanka rabin su ga baki daya ya ba su shi tunda dai dukiya suke so to zai ba su rabin dabino madina ka san madina factorin dabino ce dabino a madina ya fi kana ɗari iri daban-daban mai halitta daban-daban mai zaƙi iri ba ka karanta shi a mu ɗan ya fi kala ɗari da talatin dabinon madina amma fa a wancan lokacin ba san yanzu ba saboda haka ya ce kan ku shiga wannan tare za mu ba ku rabin abin nan yana nan ya fita da salman al-farisi ya kawo radiyallahu ta'ala anhu shawarar yanda suke yi su wato a haƙa gwalalo hakan nan wato katon lambatu wanda zai ritsa ainihin cikin kwarin madina inda manzan Allah yake da sahabbansa saboda haka nan da yake garin galibi yana kewaye da dutsen uhudu da dutsen sal'u da sauran 'yan duwatsu haka masu wuyar hawa saboda haka ɗan rago inda ya rage babu babu dutsen fili ne a yi haƙa ma keken haka yadda komai rikar doki bai sai hauro shi ba in mutum ya ce zai hauro kwatu zai halaka saboda haka aka karɓi wannan shawarar sai manzo Allah ya ware wato kamar mita mita mita kamar goma goma ga mutum arba'in arba'in aka karkasa an fahimta labarin yana da tsayi saboda haka nan manzo Allah ya fito da da tawagar sahabansa suka zo suka zango a nan daidai jikin dutsen sal'u suka sa shi a baya ga gwalalo a tsakaninsu da kafirai ana kallon juna ba dama kafirai su ketaro shi ko manzo Allah dama ba nufin fada yake ba saboda haka abin da ya faru kawai harbe beniya aka dinga yi to ana cikin wannan hali da na farko dai ba abinci babu isasshen ruwa yawancin sahabban manzo Allah kowa mayafi ne guda ɗaya da shi wani mayafin bai isa ka kawo shi ka faɗa ba sai dai iya nan sannan ga tsananin sanyi na sahara ya kaga mutum ba abinci a cikinsa ga sanyi ka gane cikin tashi hankali ko to babban abu kuma ga razanin makiya ko ta ina suka za uku min fauki ko min asfala minku ko ta ina suka duba banda haniniyar dawakai da makamai ba abin da suke gani da kafarai suna suna karta ƙasa ga iyali ga mata ga yara to ya kaga razani a cikin wannan halin wato jarrabar da aka yi wa sahabban manzo Allah ba ai wani halitta ba shi yasa kuma ba za a yi darajar su to su kan sun an girgiza su a wannan rana saboda haka wani jaman nifaku munafunci tauraron sa ya fito fili a ranar nan inda yana koyi suka dinga to ga irin ta nan dama mun ga mu kun je kun ja mana masifa cikin gari mu ba mu taba ganin wannan akai ta hayaniya to yanzu dai ga abu ne yanzu karshe gaba ɗaya duk gabaki ɗaya duk an yi kaza ka suka dinga suka dinga wannan su suka dinga wannan surutu to saboda haka ana nan cikin hali akwai shi wancan wato sahabi nu'am bin mas'udin nu'am bin mas'udin gadafani ya wato da ubangiji ya nufi kawo ƙarshen abu wannan sahabu wannan mutum na jadiyi ne irin gaggagaggan sai kawai allah jifa mai musulunci ya lallabo ya fito daga cikin mutu ko ta ina allah dai shine da ikonsa ka san wato shi yana faɗin wani abu yana cewa ubangiji yana baiwa ga bawansa wani lokacin ba wasu da babu wani mahaluki da ya san allah ya ma wannan baiwar ya- ko gausin zamani ba ka san kai ta ko hannunsa goma yake zuwa sai ai ma baiwa bai sani ba Allah malam an fahimta to saboda hakan nan aka zo ya ya zo ya ce ya ce da manzon Allah ya ce ya rasulullahi na musulunta ka musulunta ya ce kwarai na musulunta saboda haka me kake so na yi ma ya ce idan kana so na zauna nan cikin ku na yaƙi tare da ku in kuma kana so kyale ni da mutane ni zan tarwatsa masu ka san ba da makami ba shi kaɗai ko da dabaru zai je tarwatsa su manzo Allah ya ce je ka kai mana raddin su ka ji yanda ake abu Mhm. saboda hakan nan nu'ami ya koma ya je ya samu su banu ƙuraizata ya kikkitsa abinda zai kitsa musu ya ce abinda zan gaya mu kai ka abu mutanen da suka zo wurinku sun fa shirya ko wani abu ba wanda za- eh, wato za su yi- za su munafunci ku tafiya za su yi su bakku da mutumin nan yanzu so suke yi tukuna yakin sai an kiran ku ko sun tura ku gaba in in yi nasara kan ku ya karkashe ku shikenan su su juya su koma garuruwansu in kuma ba haka ba in kun ƙi shiga gaba yakin to shi kenan ah, zi- zi- eh, wato za su tafi su baku da shi kuma kun san kun karya masa alkawari kun ci amanarsa ya kuma fi ƙarfinku abin da suke shiri kenan kuma da mutane na ake wannan shirin kaga duk ba a yi ba ai wata ƙarya ba ƙaramin ibada ba ce ya kitsa musu ya kitsa musu ya kitsa musu ya ce saboda haka abin da nake so da ku idan sun ce ku fito fagen yaƙi to ku ce sai sun ba ku mutum ashirin daga cikin manya-manyan su tukunna kun tasa su a gaba wanda su ne kaman jingina cewar ba za ku ba za ku ha'ince su ba ba za ku sa ku ce mun sai sun ba ku gaggagaggan wato na jadu da ƙwarai mutum ashirin sannan tukunna saboda haka je suka ce wannan a sharta ila ra'ayi kai mana nuni dama abinda muke ta shayi kenan tuntuni kada mutanen su ci amanan aka jefa duk suka yi ta- ya jefa musu wannan abin suka yi ta zagin uh, sauran kafiran suka ce ai sa ga sa ga wanda zai zo ya ce su- su shige gaba ya koma wurin ƙwarai shi dama babba ne shi ya zauna da su da taima da wane da sauransu ya ce musu kun san abin da ake ciki yanzu mutanen nan sun koma kan ahadin su fa da mutumin nan sun koma kan alkawarinsu sun kulle saboda haka nan yanzu sun masa alkawarin za su samo masa manya-manyan ku daga cikin ku kamar mutum ashirin su bashi ya kashe a madadin ya kirkitsa musu wannan abu na ainihin ya kirkitsa musu saboda haka ya ce abinda za ku yi ku gaya musu ba za ku ba su mutum ashirin ba amma su shige gaba a yakin duk inda suka shiga za ku shiga saboda haka nan suna zuwa aka zo ai nan dai a nan da wannan ra'ayin nasa da wannan allah ya fara tarwatsa ya fara karya shaukar rundunar ahazabu suna cikin tashajuri da hayaniya akan wannan an so makaurewa to ku da ka fito rundunar yaƙi kuma tsakanin ku kuna hayaniya kuna musu ana ta zage-zage ai kaga lamari ya karye tun daga nan suna cikin wannan to ba za mu yi din ba koma gidanmu za mu yi kaza kaza kaza mun ga yi kaza wane ne ku kuma ba za mu yi ba haka kawai za ku tafi ku bamu da muna zaune lafiya da shi aka so mu wannan hayaniya to ana cikin haka shi kuma Allah sai na lamarin sai ga iska sai ga wata irin guguwa ta tashin hankali ta zo duk wani tantin da aka kakkafa inda mai- aka babbake shi aka watsar duk wata tukunya ta dahuwar abinci aka kifar da ita da ita da abin da yake cikinta guguwa kana so kai magana da dan uwanka a biya gagara ya rairayi yana cika musu baki abu su biya na yi shela ya ce to kowa ya kama na kusa da shi ya san waye a kusa da shi kan mutanen su shigo su cushe saboda haka a lokacin ko zai fitibin limani yana cikin su manzo Allah ya tura shi ya ce na naji haka ne maza na kama na ce waye kai shi bai ta- bai ma ya ma hana shi shi ya tambaye shi wane ne kai kake ya ce ni ne fulani dan fulani to haka dai daga nan suka yi shawara suka ce to wannan lamari ba zai yiwu ba saboda kowa ya ta kansa kurum guguwan nan bata kyale sai da ta tarwatsa su dama ra'ayi ya tarwatsa kajiyan da Allah ya manzo Allah raddin wannan abu shikenan munafikai suka ji kunya to shikenan manzo Allah ya koma gida an tarwatsa a hazabu da hantsi ya cire kayayyakin faɗinsa ga baki ɗaya an zo ana wanwanke jiki alaihi salatu wassalam sai ga jibrilu shi kuma ya zo na'am a lallabe ya zo ya ce to me ake yi ne ce "Ya mun dawo kuma ya ce to an mu dawo ba la ilaha mu illallah yanzu tawagarmu tana tana ƙuraiza sai an je an gama da banu ƙuraiza ta tukuna wayannan miyagun maciya amana wanda suka nufi a gama da kai a gama da sahabbanka a gama da madina ai ba aiki bai kare ba da wayannan za a zauna a ce an gama saboda haka nan da nan ana cikin wanda aka dan harbo su da kibiya wanda aka suna cikin rauni ana cikin abin da manzo Allah ya ce to kuma duk wanda yake ya yarda da ni to kada ya yi la'asar sai a ƙuraiza to da hantsi hakan nan aka tafi wannan na gishi wannan ana ɗauke da shi wannan to ya ce wanda ya yi da ni ta saboda haka aka tafi to ka- aka yi abin da aka yi ai duk kun san tarihi ga shi nan, dogo ne to shi ne yake cewa a wabiyo mila hazabi kenan Na.
haka nan suka rudu na ranar tarurrukan eh, kafirai irzagatul abusar lokacin da ganne suka karkata ka gani suka karkata ta gani shi kansa ya kasa tsayuwa wuri daya sai ya yi nan ya can yana cikin razani in ka ga mutum ya kalli na ya kalli ta a firgice yake fiye a cikin saudar latin arawa hankula duk suka bace wata addau hududan suka ƙetare iyakoki ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi suka zo domin yankin annabi kana fi hal'u da wa'u alaihim sai halaka ta zamo kansu a cikin wannan ƙetare hadin da suka yi sai abin ya koma ya zai musu halaka wana hathum qaumun aka samu su daga mutanensu suka hane su wa man tahat anhu qaumun wasu kuma suka ƙi hannuwa suka hane su suka ƙi hannuwa fa ubidal ammaru wannan ha'u da mai horo a ci amanar manzala da mai hanin da aka hada su aka halaka ga baki daya domin su ma da suka yi hanin daga baya da aka ki hannu su sai ka ji to shikenan suka bi su ma suka biya rima su sha gida sai ka kyale din shikenan shi yasa ba a san in inkari kan munkari idan kana inkarin munkari to ka tabbata kan inkarin munkari aikin annaba ne kada ka yadda saboda ɗunguma mutane ka bi munkari an fahimta ai zama da muyagun mutane shi'unci ne da gaske Ah, to shi kenan ah, wata adau suka yi miƙe ƙeniyar munkar alƙauli mummunan faɗi fi ahmadin a janibin manzan Allah wato da suka da manzan Allah ya ji labari cewar su banu ƙuraiza sun ce su sun yanke amana tsakaninsu da manzan Allah saboda haka hankali ya sake tashi aka sake dukun zuma ga wani bala'in kuma a cikin gida banu ƙuraiza su ma saboda haka nan manzo Allah ya tura musu jakadu ya ce ya je a tuna musu da amana yadda take a cikin attaura da aka je shi ne wasu suka ce eh gaskiya kan kan mi masa haka kaza kaza wasu suka ce kai ko kaza kaza suka tada hayaniya wawan cikin su har sai suka dinga faɗar ne suka zazzagi waɗanda aka aika din suka dinga faɗar kuma miyagun maganganu a janibin manzan Allah sallallahu shine wata adaufi Ahmadi munkaral kauli din suka dinga furta miyagun zantuttuka a janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dama wani dukul arazili zance na makaskantan mutane gun- guntayen mutane lalatattu fajirai al'aura'u alfasha in ka ji zagi da cin mutunci da- da da- da- da wulakanci da izgilanci to wannan ba halin ahalullahi ba ne ba halin sufaye ba ne ba sa ba sa zagin mutum hakan nan ko mai fajircinsa ko mai lalatarsa ballantana su zagi musulmi ballantana su zagi waliyai ballantana abin su ji kan annabawa an fahimta ai saboda haka wanda ka ji yana zagin wato annabawa ko kuma yana zagin waliyai wannan tabbas ba dan halal ba ne yawwa wani dukul arazil al babu yanda harshe na halal harshen dan halal ya buɗe baki ya jefa magana ga janibin manzo Allah wallahi shege ne yawa an samu wata matsala ba dan halal bane ko kuma wanda zai buɗe baki ya zagi wato waliyan Allah masoya manzon Allah shi ma wallahi shege ne ba dan halal bane ko da a nan gurin ku kuna gan dan halal can a wurin Allah wallahi shege ne dan halal babu yanda za a iya iya bude baki zagi waliyan Allah ko ya iya bude baki zagi annabawan Allah ko da kuwa ya ce shi musulmi ne an fahimta kuma ya zagi annabawa ko ya zagi annabi a wannan ba musulmi bane shege ne kuma ba dan halal bane ko ku a'a ya ce shi masoyin manzon Allah ne amma kuma yake zagin waliyan Allah ƙarya yake ba shi ba manzon Allah kuma ba shi ba Allah kuma da a wasu ta san annabi billahi da zikariya ce yawa ka san ana cewa wan fa'ana bi mahabbati ka amfane mu da sansa in har akwai san to ba shi da wani amfani annabi baya san sa shi kuwa abinda ake so san da yake yin amfani shine shi manzon Allah ya soka Allah ya soka dan kai ka so Allah in Allah bai soka bai da wani amfani sa saboda haka duk wanda kuka ji yana buɗe baki yana zagin waliyan Allah to wannan ku tabbatar da babu shi ba Allah tsakaninsa da Allah yaƙi ne ballantana kuma a ce wai kalmarsa ta tafi kan annabawan Allah to dukkan waɗannan fariƙai guda biyu ba su ba Allah ba su ba manzan Allah ku kyale su kawai yawa kan ku ce komai wanda duk kuka ji an jefa musu wannan bala'in to ku ce nas'alullah salamata wal afiyata ai musulmi kawai mai sallah biyar manzo Allah cewa yayi wato sibabul muslimi fusuqun zagayya da musulmi fasikanci ne tawaye ne ga Allah wa qitaluhu kufurun ya kasa kafirci ne kaga musulmi ordinary ake mazance mai sallah ka gani to shine suke suke fadar wannan to aikin yahudu ne kullu rijisin dukkan kafiri yazidu hulkhuluqu su'u safahan mummunar ɗabi'a kuma tana ƙara masa wauta da jahilci wal millatul auja'u da kuma karkataccen tafarkinsa dama gashi kafiri gashi kuma mai mummunar ɗabi'a gashi da wauta ko ba haka ba gashi akan karkatacciyar hanya fanzuru kaifa kana aqibatul qaumi ku duba ku ga yaya ƙarshen mutanen ya zamo su yahudu din nan su mutum kusan 700 ƙurai zama hakan nan aka dinga kwanta manzo Allah rahmatul lil alamin shi da kansa shi yasa aka haƙa rami aka dinga yanka mayakansu duk mutumin da ya balaga a banu ƙuraiza duk mutumin da ya balaga in dai namiji ne za a kwantar da shi a yanka shi a jefa mushen sarami a gaban ma'aikin Allah ai wata rahamar wannan ita ce rahamar yawa ita ce rahamar in ba haka ba duniya ba ta zuna lafiya ka gani wa ma saƙalil bazil baza'u kuma ku duba ku ga menene abinda albaza'u wato mummunar kalma alfasha saƙalil bazi ya koro wa gashi wato mai alfashar me ya koro masa alfashar da suka mai ta koro musu halaka ta koro musu duniya ku da lahira waje da sabba zagin da yake wa bayan Allah sai ya samu wannan zagin fihi summan sai ya samu dafi a cikin zagin sabbu ne sai ya koma sammu an fahimta? sabbu zagi sammu guba walam ya dire bai san izilmi mu lokacin da aka canzo mimi fi mawadi a bawa a bigiran barba yana yi yana karaji yana jin daɗi ya zagi kowa ya zagi dukkan wanda ya ga dama duk wanda baya so baya ra'ayinsa ya ɗura masa zagi ya ɗura masa ashar ya ce bai isa ba sawa'un ko ba yahude ne ko mai sallah ne in wannan ya zamo shine aikinsa to dafi yake sha sammu yake sha ba sabu yake ba ai wannan babu abin da zagi zai shafe su annabawan Allah da waliyan Allah wato wato kamar yadda yake cewa wato shi zagi ga waliyi ko zagi ah, ga annabi to abin da yake wato wato wannan kabidin sama din nan a ya hashiyan yuhun lada kabidin sama nubahan lima galulil kilabi darira yanzu wata ne ɗan daren sha hudu a sama tarwai kare yana ɗaure a cikin waya sai ya ga watan nan sai ya dinga ɗaga ido yana masa haushi wa wa yanzu wannan zakin ya shafi watan nan ya taɓa darajarsa da kimansa da kyansa da jamalarsa bai taɓa komai ba haka na Allah yake duk abin da kai masa ko na ki- ko na ki- kirki ko mummuna sai ya dawo ma to kuma me za ka yi na kirki ka ka karu watan kaga ka ce ka yabe shi bai kara masa komai ba to haka zagin ma bai bai rage masa komai ba shine waje da sabbafi summan kenan kana min fihi qatluhu wato kisansa da hannunsa daga bakinsa ne aka kashe shi biya daihi da hannayensa kuma fa huwa zabba'u ya zamo kaman sarauniya zabba'u fi su ifi ilhi a cikin mummunan aikinsa ita ma zabba'u nan labarin ta dogo ne amma ita ce dai kuma larabawa a cikin adabi na larabawa suna yawan ishara da ita a cikin adabinsu zaka ji wato eh, eh, shehu yana faɗa a cikin diwani yana cewa litakafi watar dud makara hibbin bi naharihi fayyum si kaman kad jazzabil kaffi marina sai ce wakal muhtasi summan naqi'a wa bahithin bi zulfin lahu hatifan fayar dabi majana ka gani ubangiji kai mana raddin makircin mai boye gaba maki mai boye gaba kai mana raddin makircinsa ya koma kan kirjinsa ya sai ya zamo kaman wanda ya yanke hancinsa da hannunsa kusairu kenan shi ma kissarsa tana doguwa ce yana nan in- wanda muka yi karatun ibnu duraidin da su sun ji kissar wannan wannan mutum wato eh, kusairu dinnan da kansa ya yanke hancinsa saboda ya shirya wata hila da wadda ya shirya wa hilar ita kuma zabba'un don balarabe mutum tashin hankali ne ita kuma zabba'un labarin ta dogo ne zabba'un nan amma dai ƙarshen lamarinta da wannan ya ritsa ta zai kashe ta tana da zobe na zinari wanda sanda aka narka shi sai da aka haɗa lambawan da ruwan zinarin guba irin mai kisan nan tashi ɗaya da shi aka narka zoben aka ƙera shi saboda haka duk inda ya shi a hannunta dama da wani abu tsakaninsa da fatarta saboda sai halaka ta ko ya ta yi gumi ya taba tsakaninta da su shikenan ta gama yawo in ya dinga nasuwa cikin jikin za ta lalace gaba daya ta tarwatse saboda haka nan wannan zoben da ya zo ya ritsa ta zai kashe ta sai ta ce biya dila biya dika ita sa a bakin ta kawai ta dinga tsotsan sanan take shi kenan sai- sai sai ta faɗi ta yi harba harba shi kenan sai mutuwa zabba'u kenan to saboda haka me zagin annabawan Allah me zagin waliyan Allah zabba'u ne shi in ji shehu busiri Na'am.
Allah ya kara masa Amin.
yadda au huwa nahalu ko kai mu tsaya nan eh me ya saboda ɗaya. to sai- to sai mu haƙura da wancan kenan abubuwan na halu ko ko ka ce shi kamar ƙudan zuma ya zama ƙarsu ha ya jilibul hatfa ilaiha da wannan harbin nata wannan ƙarin nata shi yake jawo mata halaka wa malahu in ka'u shi kuma ba tare da yana da ukubantarwa ba ba tare da yana da cutarwa ba harbin zuma baya kisa amma ita kuma kashe ta yake duk kudan zuman da ya harbi mutum ya tashi daga aiki a haka yake aiki duk kudan zuman da ya harbi mutum ya mutu shi kuma shi ke ne je magani ya warke domin amfanin abin nan din nasa saboda haka shi wannan ya zamo kamar zuma mai zagin annabawan Allah ko mai zagin mai zagi ga waliyan Allah ya zamo kamar kudan zuma eh shikenan abin da yasa ya zamo kamar kudan zuma saboda kai masoyin manzon Allah kai masoyin waliyan Allah idan aka yi wannan zagi an cuce ka kamar an harbe ka ne to shine kudan zuma amma shi kuma da ya harbin ya mutu ka ji dalili ke ko ba haka ba yanzu duk inda za a faɗi wata kalma wadda bata dace da janibin manzan Allah ba a ɗora ta ai an cuce mu sai mun yi zazzabi hakan nan idan aka taɓa wani waliyi daga cikin waliyan Allah ya zo kunnen mu abin shi ma an cuce mu to saboda haka to iyakar ta kenan wannan cutar yawa lan yadurrukum illa adan iyakar ta kenan sai dai su cuce ku kawai ku Allah ya isa saboda ku an ce muku la tadribu abadan la tashtumu abadan kada ku taba duka kada ku taba zagi yawa fa in duribtum fa sabran innakum suburu lokacin da ake ta faman fitina nan ta ta- ta zamanin sadduna yace in an da ke ku ku yi hakuri dama shi kuka gada to gashi taran ta fito amma da sauran minti biyar an taba kaɗan